إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna 26 ga watan da Sani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 28 ga watan 12 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na 23 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh sheikhul islami al-mujaddid al-sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako new extension a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha biyar باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير يو إن شاء الله تعالى زامو تاشي أفركم بابي نقوم شاشدا wannan babi yana ɗauke da bayani akan abin da ya shafi ceto da hukunce-hukuncensa a ranar tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malam ya ce babu shafa'ati babun ceto wa ƙaulillahi azza wa jal da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa an zirbihin lazina ya khafuna an yuhsharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi'a Allah ta'ala ya ce wa an zirbihi kai gargaɗi da wannan alƙur'anin da muka saukar maka kai wa'azi ka ja kunne ga allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka ja kunnan waɗanda suke tsoron lokaci ko ranar da za a tarkaɗa su a tara su a gaba ga ubangijinsu Allah ya ce duk wani mai jin tsoro yana firgice yana wato cikin tunanin ranar da za a tada shi a kai shi zuwa gaba ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce ka yi mishi wa'azi da alkur'ani laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi'a malam yace a Allah ta'ala yace ba su da wani majibanci ko wani maceci kuma bayan Allah ka ja kunnan mutane ka yi musu gargadi matukar suna tsoron ranan da za a tattara su a gaba ga Allah ba wani wanda zai jibanci lamuransu su babu wani wanda zai cece su koma bayan Allah maɗaukakin sarki. Wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala da ya ce, Ƙullillahi shafa'atu jami'a, ka ce, ceto gaba ɗaya mallakar Allah ce, Allah shine yake mallakar ceto gaba ɗaya wa qawlihi da faɗin Allah ta'ala da yace man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi Allah yace babu wanda ya isa yayi ceto a gaba ga Allah ranar alkiyama sai da izininsa sai da izinin Allah kenan waɗancan ayoyin da muka ji da wancan ayar ta suratul an'am wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' da wannan ayar ta suratul shura qul lillahi shafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un waɗannan ayoyin da suka ce ceto mallakar Allah ce Allah shine kadai zai yi ceto wannan ayar kuma ta nuna mana akwai wanda zai yi ceto amma da izinin Allah kamar yadda za mu ji sauran ayoyi kenan yana mana bayani ne akan cewa ceton asali na Allah ne Allah shi ke da mallakar ceto amma akwai cikin bayinsa waɗanda za su yi ceto manzanni da annabawa salihai shahidai siddiƙai makaranta alkur'ani sallah za ta yi ceto azumi zai yi ceto sadaka za ta yi ceto ayyuka na ibada karatun alkur'ani zai yi ceto amma yaya za a yi mutum ya samu ceton shine sai da izinin Allah saboda ceton da mai ceton da wadda za a ceta din dukan su mallakin Allah ne Allah ya samu na fahimta wa qaulihi da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ta'ala yace wa kam min malakin fis samawati kaga duk yawan mala'ikun nan da suke sama mala'ikun da suke sama waye san yawan su amma Allah ya ce duk yawan su din nan la tughni shafa'atuhum shay'an ceton su ba zai yi amfani da komai ba in kaga ceton su yayi amfani illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah yayi izini ga wanda ya ga dama kuma ya yarda ma'ana sai Allah ya ba da izini ga mai ceton kuma ya yarda da wanda za a ceta muna fahimta ku in an tashi alkiyama ba mutum bane haka kurin zai tsara ma kansa kawai ya je ya fara ceto sai an ba shi izini sai an ce wane za ka yi ceto kuma in an ce zai yi ceto din ba kawai zai je ya ceci waɗanda ya ga dama ba ne sai kuma Allah ya yarda da waɗanda zai ce ta ɗin. Jama'a muna fahimta ku? Allah zai ba shi izinin ya yi ceto kuma ya nuna masa waɗanda ake so ya ceta. Wa ƙaulihi da faɗin Allah ta'ala wancan ayin suratun najmi kenan da faɗin Allah ta'ala da ya ce, Kulidu na za'amtun min dunillah. Allah ta'ala ya ce, ka ce da su, ku kirayi duk waɗanda kuke rayawa koma bayan Allah waɗanda kuke kiransu koma bayan Allah duk ku kira su amma ku sani la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard ba sa iya mallakar daidai da ƙwayar zarra daidai da ƙwayar komayya a sama ko a ƙasa la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ard ba abin da suka mallaka daidai ƙwayar zarra ko a sama ko a ƙasa wa ma lahum fihi ma min shirkin Allah madaukakin sarki ya ce ba su da wata tarayya da Allah a halittar sama da ƙasa wa malahu minhum min zahir babu wani a cikinsu wanda ya taimaki Allah lokacin da Allah yake halittar sama ko lokacin da yake halittar ƙasa Allah ta'ala sai ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la Allah ce ranar alkiyama ceto ba zai yi amfani ba a gaba ga Allah sai wanda Allah ya ba mu izini sai wanda Allah ya ba da izini wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina la ba wanda zai ce to sai an bashi izini hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir wannan ita ce ayan da malam ya kafa babi da ita a darasin mu da ya gabata kaga kenan ashe ceto babu wanda zai yi in ba da izinin Allah ba قال أبو العباس أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني الدمشقي الله تعالى يمشي رحمه هنا تيوى نفى الله عن كل ما سواه ما يتعلق ن- نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون Allah maɗaukakin sarki ya kore daga duk wani wanda ba shi ba ko duk wani abin da ba shi ba ya kore abin da mushrikai suke alakantawa da shi fanafa an ya kuna lighairihi mulkun aw qisdun min Allah ya ki Allah ya kore ya tabbatar da cewa babu wani wanda ba shi ba da yake da mallakar mulki ko wani bangare na mulki mallakar komai da mulkin komai yana hannun Allah ne Allah shi ke da mallakar mulki shi ke da mallakar komai shi ne ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir kaga babu wani wanda yake da mallakar mulki in ba Allah ba tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir aw ya kuna aunan lillah Allah ya kore yaƙi a samu wani wanda zai zama mataimakin Allah wanda za a ce yau gashi nan shine ya taimaka ma Allah wajen yin kaza da kaza Allah yaƙi jama'a muna fahimta ku walam yabqa illa shafa'a to tunda ba wanda yake da mallakar komai a sama da ƙasa babu kuma wanda ya taimaka ma Allah wajen halittar samai da kasai to abin da ya rage shi ne alfarma wani zai ce to ai ko da dai ban taimaka masa wajen halittar sama da ƙasa ba amma dai ina da alfarma a wajensa zan iya zuwa wani ya yi aikin banza ya shiga rigar alfarma ta ya shiga aljanna allah maɗaukakin sarki sai ya kore wannan ɗin ma fa bayyana anna halatan fa'u illa liman adna lahu rabb sai Allah ya bayanin cewa babu wanda s- wato ceton za ta yi masa amfani sai wanda Ubangiji ya ba shi izini jama'a muna fahimta ku sai Allah ya ba da izini tukunna Allah ya tabbatar da cewa babu wanda yake da mallakar komai a sama da ƙasa wannan kowa ya yarda ba wanda ke da jayayya Allah kuma ya tabbatar da cewa babu wanda ya taimaka masa wajen halittar sama da ƙasa wannan kowa ya yarda kowa ya gamsu to abin da ya yi saura shine ceto shine alfarma to sai Allah ya nuna cewa ceton akwai shi akwai waɗanda za su yi alfarma akwai ta amma babu wanda ya isa ya yi ko a yi masa sai da izinin Allah sai da izinin Allah kama ƙala kamar yadda Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya ba da izini ma wanda zai yi ceton ya kuma yarda da wanda za a ceta kenan ceto akwai shi za a yi shirin tashin kiyama kuma akwai waɗanda za su yi ceto amma a lokacin da za su yi ceton za su yi ceton ne da izinin Allah wanda za a cece shi za a cece shi ne bayan Allah ya yarda da shi ba dangantakar mai ceton da wanda za a ceton shi ya ba da daman ya cece shi ba a Allah ya yarda da shi ya cancanci ceto ya cancanci a cece shi to sai Allah ya ba da izinin a cece shi shi wanda zai yi ceton ya cancanci ya yi ceton amma mutum ya ji maransa na farko shine cewa wane shi zai cece ni sai a tambaye shi wa ya baka garantin cewa zai yi ceto ba baka tabbas wanda ya tabbata cewa zai yi ceto shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saki karantarwar kowa da sunnar kowa kama sunnarsa annabi da kanshi ya karantar da mu hanyoyin da zaka samu cetonsa daga ce koya mana in ana kiran sallah ka bi mai laren yake faɗi bayan ya idar da kiran sallah kai masa salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kai masa salati salatul ibrahimiyya in ka kawo wani salati da ba wannan ba bai yi ba in ka kawo Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ba ta yi ba in ka kawo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ba ta yi ba saboda wanda annabi ya karantar shine salatul ibrahimiyya to bayan nan kuma sai ka biyo baya ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته من ذا الله يتو دو وندي هكا حلت له شفاعتي cetona ya tabbata a kansa cewa zan cece shi wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wa ya fi cancantan cetonka ya ce wanda ya fi yawan yi min salati haka duk wanda yake son ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita yi mishi salati musamman a daren juma'a da kuma wunin juma'a musamman juma'a bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana ka zauna kai ta sirfa ma annabi salati duk wata bukatar da kake da ita ka hararo ta a zuciyarka ka yi ma annabi salati zaka ga biyan bukata bi iznillahi ta'ala Allah ta'ala ya samu dace kenan akwai ceto ranar alkiyama amma idan an ce misali ka kaddara wanda kake so ya cece kan kaddara zai ceto sai aka ce ga wanda shi kuma sai ya nuna ka kafin a cece ka yanzu tsakani da Allah in kana da hankali kana son ceto wa ya kamata ka kama wanda zai cece ka ko wanda zai nuna ka a cece ka wanda zai nuna ka yanzu yin aka ce misali bari fito mana da abin a fili idan aka ce misali an zo rabon tallafi kaga ceto ran tashi alkiyama ai kaman tallafi ne za a yi tallafi me yasa da a yi shi za a yi shi ne saboda abin da kake da shi bai kai ya biya maka bukatunka ba ko na cinka da shanka da suturanka to sai a dan kara maka wani abu domin a dan taimake ka ka kai wani mataki to shine abin da za a yi ran tashin alkiyama azuminka da sallanka da ayyukanka ba su kai inda ake bukata ba balle ka samu aljanna to yanzu sai a dan tallafe ka sai a taimaka maka sai a kai ka wani mataki kamar yanzu ne an ce za a raba tallafi na mabukata sai aka ce idan an zo masallacin nan za a raba liman shi ne mai bayarwa sai aka ce ni kuma ni ne zan zaɓi waɗanda za a ba su kai kuma kana da bukata kana kuma so a baka yanzu zuwa za ka yi ka samu liman ku yi kuskus ko kuma ni mai nuna za ka zo ka samu kaga za ka zo ka same ni wanda watakila ma idan ma liman ɗin bai baka ba ni ina iya ɗauka in baka in ma baka zo wajen ba ina iya cewa ajiye maka saboda me shi liman abin da aka daura mi shine ya dauka ya bayar in na nuna ka haka in ka zo zan iya cewa ka wani bai cancanci a bashi ba wani bai cancanci a bashi ba bai yiwa saboda abin da ke da shi ya wuce haka ko kuma saboda me ana ba mutane kirki da shi kuma ba na kirki ba kaga ceto kuma nan tashin alkiyama so ake ceta mutanen arziki ake ceta ba wai mutanen banza ba a'a ana ceton mutanen kirki ne wanda kirkin su cikin hikimar Allah bai kai Allah ya ba su rahama ba tare da cewa akwai ceton da zai biyo baya na mutanen banza din ma amma a karon farko ana ceton nagartattun mutane ne shi yasa alkur'ani zai yi ceto suwa zai ceta makaranta qur'ani bai yiwa a samu makarancin qur'ani mutumin banza sai in ya sauka daga karantarwar qur'ani to wannan kuma ya fita daga cikin ashabul qur'ani suwa za a ceta kiyamun laili zai ceto wannan kuma ba yadda za a yi mutumin banza da kiyamun laili ba zai taba yiwa ba mutumin banza da kiyamun laili ko da wasa dan manzo Allah cewa ya alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum muna fahimta ku manzo Allah ya ce ku dage da qiyamul layli saboda qiyamul layli ɗabi'a ce ta salihan bayi da suka zo tun gabaninku sannan ƙarin kusanci ne zuwa ga ubangijinku Allah ka mana albarka to kaga akwai ceto to amma yanzu kaga wani sai gaya maka shi yana shantakewa ne saboda wai in an je lahira wai wai za a sa shi a babban riga za a sa shi wai a babban riga Allah ya ji kan malam Bello ya ba don ya mutu ba ran nan yana sauraron wani audiyonsa da wani ɗan ɗarika ya kira shi a waya za zai mukabala da shi akan salatul fatihi da kuma ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ceto malam dai ka gamsu cewa tijjani zai yi ceto don tashin kiyama ko zai samu a babban riga ya ce to ni dai ban sani ba eh ya ce amma dai mu mun gamsu cewa zai yi ceto ya ce to ba ƙarya kake Allah cewa yayi ai kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu yadda muka faro halitta a karan farko haka za mu sake dawo da ita ma'ana yadda kowa ya zo ba komai haka zai tashi ba komai manzo Allah kuma ya ce a hadisin Aisha ya ce ranar alkiyama za a tashi kowa tsirara ba kaya ba takalmi da loba ba kaciya tijani na ya samu babban riga ya ce ai matsayinsa ne a wajen Allah ya kai sai ce to matsayinsa a wajen Allah ya kai Allah ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce a'a ba ya karyata ya ce duk in dai tijjani ya tashi da babbar riga ran tashin kiyama to manzan Allah ya karya saboda manzan Allah cewa kowa zai tashi tsirara to in dai shi ya tashi da babbar riga to ya nuna manzan Allah ya karya kenan annabi kuma baya karya subhanallah hashallah annabi baya karya sallallahu alaihi wa sallama to kaga kenan yanzu sai dai mu ce ko dai kai ne makaryaci ko kuma shi tijjani yayi ƙarya ya ce domin mu ce tijjani yayi ƙarya mu yafi mana sauki kan mu ce manzo Allah yayi ƙarya sallallahu alaihi wa sallama saboda haka to kaga kenan wannan zai nuna mana fa ranar tashin alkiyama dama Allah ya faɗa mana rana ce da wala yasalu hamimun hamima ba wani masoyin da ke binciken yaya masoyi yake kowa ya kama gabansa kawai Allah ya ce amma fa yubassarunahum kowa na ganin kowa amma yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin bi bani mujrimi mutumin banza zai ce Allah ga ƴaƴana ran a kwashe su a kai su tani kuma tsira ya ka ce ina ba za ka kalba ba sai ce wa sahibatihi wa akhi sai ce hada da matata da ƴan uwana yayuna da kanna duk su ma a kai su wuta Allah zai ce ina sai ce kai Allah wa fasilati hillati tuwi danginsa da suka tarereye shi suka tallafe shi a rayuwa wancan ya biya mai kuɗin makaranta wancan ya mai fada ya je makaranta wancan ya mai kaza babba wane da kawo wane da waye duk su ma a tattara su a kai su ta yace Allah kai in sun yi kaɗan wa man fil ardi jami'an duk duniyan gaba ɗaya duk filin hisabin nan a kwashe kowa a kai shi wuta sun mai yunji shi kaɗai ya tsira da annabawan da manzannin kowa ya tafi wuta shi kadai ya tsira to yanzu wanda yake wannan burin yake wannan fatan dan shi kadai ya tsira yaushe wani kuma zai ce yara ta yi a wuyansa zai cece shi wanda yake ji maransa saboda bala'i a kwashe kowa a kai shi wuta a kwashe kowa a kai shi wuta shi kadai ya tafi aljanna kai kuma kara ta yi a bayansa kana jiran kai kuma shi ya ma tsallake kai kuma zai tsallakar da kai kaga wannan ai tatsuniya ce ai tatsuniya ce in har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ma Fatima ya Fatima annabi yake ce ma Fatima saurare niki ji salini ma shiti min mali duk abin da kika ga dama na dukiya ki tambaye ni in dai kuɗi ne zan baki amma ki sani fa in mun je gaban Allah la uguni anki min Allah shay'a ba abin da zan miki abin da kawai zan iya miki shine in kin je gaban Allah da aiki domin man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu manzo Allah ya ce duk wanda ya bari aikin sa yayi baya da shi to nasabar sa da dangantakan sa da cewa na san wani ba za ta matsar da shi gaba ba domin Allah ma cewa ya faida nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala tasalu ana busa kaho to duk wata nasaba ta kare duk wata dangantaka ta kare domin lahira ba Najeriya ba ce a Najeriya ne in ka je neman aiki sai a ce waye turo ka a gaban Allah ba waye aiko ka a gaban Allah abin da ake lissafi shine me ka zo da shi me ka zo da shi amma waye aiko ka a Najeriya take karewa mm. a nan ne duk yawan abin da ka zo da shi duk girman gidan ɗinka in baka ci waye turo ka ba ka faɗi duk lalacewan gidan ɗinka da duk abin da baka da shi in dai ka ci a a waye aiko ka to ka hai to a gaban Allah babu wannan a gaban Allah la tanfuzuna illa bi sultani abinda kawai zaka tsira da shi shine ka lala aiki ka bayar a baka aljanna shine iya abin da zai tsartar da kai a gaban Allah Allah ka samu dace saboda haka ceto akwai shirin tashin kiyama jama'a ba a kore ceto gaba ɗaya aqida ce ta ahlus sunna cewa ran alkiyama za a yi ceto amma ceton nan yana da sharuɗa wanda insha Allah ta'ala za mu ji bayani akan yaya nau'ukan ceto suke wani irin ceto ne za a yi ran tashin alkiyama to shine malam yace fa hadhihi shafa'atu allati yazunnuha al-mushrikuna hiya muntafiyatun yawm al-qiyama kama nafaha al-qur'an malam yace wannan ceton da mushrikai suke rayawa cewa zai faru ran tashin kiyama Allah ya kore ta kamar yadda alkur'ani ya kore ta cewa babu ita wa akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annahu ya'ti fayastudu li rabbih wa yahmaduhu annabi sallallahu alaihi sallama yayi bayani cewa ya ba mu labari cewa ran tashin alkiyama zai je gaba ga Allah ran tashin kiyama yayi sujjada a gaban ubangijinsa ya gode masa la yabda'u bi shafa'ati awwalan ba kawai zuwa zai ya fara ceto ya fara kwasan al'umman sai yana kai su aljanna ba a sai ya je gaban Allah tukunna ya yi sujada ya neman izini kafin ya yi ceto mai gidan ma kenan sallallahu alaihi wa sallama wanda shine aka tsallake duk wasu annabawa kowane annabi in an je sai ce ina tafi karfi na ku je wajen wani kowanne an je ce ina ba zai ba ku je wajen wani amma ana zuwa gunshi sai ce ana laha ana laha dama wannan matsayina ne ni matsayina ne wannan sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka yana zuwa in yayi sujjada thumma yuqalu lahu sai Allah ya ce da shi irfa ra'sak daga kanka wa qul yusma tambayi fadi duk abin da kake so za a saurare ka ba wanda ya kai a saurare shi in ba kai ba wasal tu'ta duk abin da kake so tambaya za a baka washfa tushaffa in kana neman ceto faɗi ceton wanda kake so a baka za a baka faɗi ceton wanda kake so a baka za a baka to sai ya ɗago kai ya ce ya rabbi ummati ummati ummati ummati al'ummata al'ummata kowane annabi fa nafsi nafsi yake yi ba shi kadai nake ce ummati ummati sallallahu alaihi wa sallama Allah sai ce ka je ka kwashi cikin al'umarka wanda za su shiga aljanna babu hisabi ba azaba ka shigar da su aljanna ta kofar dama Allah ka samu a cikin su kage kenan ashe ceton ma da annabi zai yi shi ma sai an bashi izini amma fa kaga duka annabawa da manzannin nan tun daga annabi Adamu za a fara kai ne abul bashar je ka nema mana ceto a wajen Allah ya ce ka ina ai yau Allah ya yi fushin da bai taba yi ba ni da aka ce kallaci bishiya kuma na ci ba zan iya ba ku je wajen Nuhu shine farkon manzo da aka aiko Annabi Nuhu je ka nema mana ceto wajen Allah dube ne inda muke cike ce ina ai yau fushin da Allah ya yi bai taba irin wannan fushin ba ni ne nayi addu'a ka halakar da al'ummata ba zan iya ba ku je wajen wani ku je gun Annabi Ibrahima shine Khalilullah Annabi Ibrahim kai ne Khalilur Rahman taimake muka je ka nema mana ceto a wajen Allah ya ce ina yau Allah ya fushin da bai taɓa yi ba abin ya fi ƙarfi na na taɓa yin ƙarya sau uku ina tsoron kar Allah ya kama da shi ba zan iya ba kaga yanzu wani kuma ya rubuta littattafai ya zazzab gama Allah da manzo ƙarya kuma haka wai shine zai ceto annabi Ibrahim da yayi ƙaryan ma da yayi sau uku menene yayi yayi su ne don ba da kariya ma addinin Allah wanda kuma halattattu ne ce ku je wajen Musa shine wanda Allah ya magana da shi gaba da gaba ya kai Musa kai ne kalimullah Allah ya yi magana da kai ya kuma rubuta maka a taura da hannunsa ka taimake mu ka je ka roƙa mana ceto a wajen Allah ya ce ina ai yau kan tafi ƙarfi na ni da na zo na samu mutane biyu suna faɗa na naushi ɗaya kawai faɗi ya mutu bayan fatun a duniya Allah ya ce na yafi ba zan iya ba ta yanzu ya zai ya ce ku tafi wajen isa zai ku samu annabi isa shine kalman Allah ruhi daga Allah ya zo wajen annabi isa ce da shi to kai fa kai ma kalma ce kai daga Allah kun fa yakun taimake muka je ka roƙa mana ceto a wannan Allah ya ce ina ta fi kalfi na ku je wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to ka duba wannan fa duka ulul azmi minar rusul ne manya ne cikin manzannin amma duk da haka suna cewa ina ina Hmm. Kai, akwai rigima ba akwai rigima wannan phase 5 ne cikin manzanni top 5 cikin manzannin Allah a gaban Allah suna cewa ina ba za mu iya ba kowa a cikinsu yana ta kaina nake yi a daidai wannan lokacin kai kuma ka raɓi wani kana jin shi cewa shi zai ji da kai kuma zai ji da kansa kuma ya ji da kai haba jama'a wayannan manzannin kakaf suna ji maransu suna cewa nafsi nafsi suna tsoron tinkarin ubangiji saboda suna ganin Allah ya yi fushi to kai kuma har ka rike wani da kake jin kai ya tsallake kowa shi ya gama da kanshi sannan kuma kuma mabiyansa zai ji da ku ana wasa da hankalin mutane ne kawai za ka kama Allah ka kama Allah ka bi Allah ka bi manzan Allah shi kenan ka zauna lafiya amma a karanta maka wani tatsuniya ko a zuwa ce maka ga wannan wani ya kwashe zunubanka duka zai je ya wanke maka ya zo ya zauna mm, su sharifai ne in kuka zo ka zauna yayin da yake kawai zai tattare zunubanku duka sai je ya wanke Mm. ko ya ɗauka zunuban kayan wanki ne ko menene uhu wannan fa a cikinsa jama'a akwai isgili ma Allah Allah ne ya ce ma jama'a kar ku yi zunubi idan kun yi zunubin tunda ku ɗan adam ne kuna da rauni ko an ce kar ku yi za ku yi to idan kun yi ku dawo zuwa gare ni ku tuba ba mai gafarta zunubai in ba ni ba sai wani ya zo ya ce ma jama'a ku yi zunubi me yasa saboda ga wani nan kuna da shi wanda in kun yi zai je ya wanki wannan fa wasa da Allah ne ƙaryata Allah ne ƙarara Allah ya faɗi ba mai gafa wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wanda ya isa ya gafarta maka in ba Allah ba sai aka ce maka kuma ga wannan shi kuma zai gafarta maka me ya kai kenan an ƙaryata Allah an ƙaryata Allah an ƙaryata ubangiji Dakan in za mu bauta ma Allah ba mu bauta ma Allah da gaske. Babu wasa a cikin addini, ba a isgili da addini, ba a wasa da addini. Ba a wasa da addini. Duk wanda yake son ya tsire ya rike Allah ya rike manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam ya bauta ma Allah ya bi sunnar manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallama wannan ita ce kadai hanyar tsira. Amma in ka bauta ma wani shehi ko ka rike wani shehi ka bar manzon Allah ka bar bautan Allah ka kama bautan shehi ko waliyi ka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka riki tatsuniyar wani shehi ko waliyi zaka ciza yatsa ranan da cizon yatsan ba zai maka amfani ba kowane malami kowane shehi kowane waliyi ana girmama shi ana mutunta shi gwargwadon matsayin da Allah ya bashi amma Allah da manzo su ne a sama da kowa Allah shi bauta mishi ake yi manzo Allah kuma ba a bauta mishi me ake wa manzo Allah shine biyayya bautar Allah a bisa karantarwarsa in ka bauta ma wani Allah ba ta yi ba in ka bauta ma Allah a bisa karantarwar wani ba ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba ta yi ba wannan shine matsayin Allah wannan shine matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce qul inna ma ana munzir Allah ya ce ka ce da su ni matsayina shine mai wa'azi karantarwa nake yi amma haƙƙin bauta wa ma min ilahin illallahu alwahidul qahhar haƙƙi na bauta babu wani abin bauta ba wani wanda ya cancanci bauta in ba Allah ba shi kadai cancanci a bauta masa jama'a muna fahimta ko Allah shine kadai cancanci bauta Allah ya sa mu gane haka wa qala abu hurairata lahu sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya rasulullah yace ya manzon Allah man as'adun nasi bi shafa'atik yace ya manzon Allah cikin mutane wane ne yafi cancantar cetonka wa yafi cancantar ka cece shi qala sai yace man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi shine wanda yace la ilaha illa Allah ya zama cewa da ikhlasi daga can cikin zuciyarsa to wannan shine wanda yafi cancantar in cece shi fatilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah malam yace wannan ceto kenan ga ma'abotar ikhlasi ma'abota ikhlasi masu kadaita Allah da tsantsanta bauta ma Allah shi kadai da ayi da izinin Allah ne wala takunu liman ashraka billah duk wanda yi ma Allah shirka to ba zai taba samun wannan ceton ba wa haqiqatuhu haqiqan wannan ceton shine haqiqanin sa anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas Allah maɗaukakin sarki shine wanda zai yi falala ga ma'abota ikhlashi fa yaghfiru lahum biwasitati du'a'i man udhina lahu an yashfa Allah sai ya gafarta musu ta hanyar addu'ar wanda aka bashi izinin yayi ceto masu bauta ma Allah shi kadai a duniya bai bauta ma kowa ba in ba Allah ba amma kuma ya ɗan samu zamiya wajen wasu ayyuka na sabo ƙarya zina wasu ayyuka dai na sabo amma ba su kai shirka ma Allah ba to yanzu Allah kuma yana so ya yi musu rahama to sai ya gafarta musu albarkacin addu'ar wanda aka ba shi izini ya yi ceto muna fahimta ku idan an samu mutum biyu wannan zai yi ceto ya haye ya tsallake mai yiwa makarancin Kur'ani ne mai yiwa mai yawan sadaka ne mai yiwa ma abocin azumi ne ko wani abu makamancin haka wannan shi kuma ga tauhidi ne duk wani abu na ibadarsa baya yi ma wani Allah amma yana dan tsallake salloli yana dan tsallake azumi yana yin wasu ayyuka wanda basu dace ba to shi ma wannan din Allah yana so ya yi mishi rahama to sai ya ba da izini ma wannan wanda ya tsallake din sai ce ce ciwa ne muna fahimta ko laifin da ya yin Allah ya gafarta masa amma ta wata hanya shine wannan dan uwan nashi ya nema cewa Allah ga ɗan uwana wane a bani cetonsa Allah kuma ya bashi shine za a gafarta masa bi wasiqati du'a'i man udhina lahu an yashfa li yukrimahu saboda a karrama shi wanda aka bashi daman ya ceto din wa yanala al maqam al mahmud kuma saboda ya kai matsayi wanda yake abin yabo wanda kuma wanda zai kai wannan matsayin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya koya mana in an idan da kiran sallah mu yi addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta yace al-wasila wani matsayi ne a gidan aljanna da babu wanda zai samu wannan matsayin sai wani bawa daya cikin bayin Allah yace to ina fatar in zama ni ne wannan kaga kenan idan aka kira sallah kai ma annabi wannan addu'a kamar kana jefa masa Qur'ani hmm. to dama ga annabi nan waye sai samu wannan matsayi ai ko shakka babu dama shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa shafa'atu allati nafaha alquran ma kana fiha shirku ceton da alqurani ya kore shine ceton da a cikin sa akwai shirka ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع saboda haka ne ma Allah ya tabbatar da cewa za a yi ceto amma da izininsa ya tabbatar da haka a wajaje daban-daban amma ka bauta ma wani Allah ko ka rike wani Allah da sunan cewa shi zai cece ka wannan Qur'ani ya ce babu shi wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annaha la takunu illa li ahli at-tauhid wal ikhlas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani cewa ceto ran alkiyama ba wanda zai yi ba wanda zai same ta kuma sai ma abota tauhidi da ikhlasi intaha kalamuhu wannan shine wato ainihin ƙarshen maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa atani min indi rabbi atani atin min indi rabbi wani ya zo wajena daga wajen ubangiji na da ya zo fa khayyarani baina an yudkhila nisfa ummati aljanna wa baina shafa'a sai ya bani zabi yace Allah ya ce a baka zabi baina an yadkhula nisfu ummatil janna ka zaɓa ɗaya ko a raba al'ummar ka gida biyu rabi a kai su aljanna rabi a kai su wuta wa baina shafa'a ko kuma a baka daman ceto wanne ka zaɓa ya ce faktartu shafa'a ya ce sai na zaɓi ceto wahiyar liman mata la yushriku billahi shai'a ceton nan kuma duk wanda ya mutu baya ma Allah shirka zai samu wannan ceton Allahu akbar manzo Allah ya ce wani ya zo min daga wajen Allah sai ce Allah ya ce a baka zaɓi ka zaɓa ɗaya cin biyu ko dai a raba al'ummar ka gida biyu rabi a kai su aljanna rabi a kai su wuta ko kuma a danka maka ceto a hannunka ya ce na zaɓa ceto domin idan aka ce rabi su shiga aljanna rabi su shiga wuta akwai wanda watakila inda ceto aka bayar zai cancanci a ciji shi amma sai faɗa rabin da za su shiga wuta ya ce kuma waɗanda suka mutu ba sa shirka ma Allah su za su samu wannan ceton Allah ka samu dace da haka manzo Allah yake cewa kowane annabi an ba shi daman yayi addu'a guda ɗaya ma al'ummarsa kuma duka annabawan Allah kowa ya karar da tashi addu'ar ya ce ni kuma tawa addu'ar sai na ce a bar min ita sai mun je lahira tukunna saboda ta zama ceto ga al'ummata Allah ka sanya mu cikin wanda manzo Allah zai ceta da haka malam yace fihi masail karkashin wannan babin akwai masaloli kamar haka al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayat tafsirin ayoyin da muka ji malam ya kawo asaniya mas'ala ta biyu sifatu shafa'atil manfiya siffan ceton da aka kore wanda aka ce babu ita ita ce ceton da ta hada da shirka ma Allah الثالثة مسألة أكو صفة الشفاعة المثبتة صفة ceton da aka tabbatar cewa za a yi shine da izinin Allah ga wanda zai yi ceto kuma yardan Allah ga wanda za a ceta arabi'a mas'ala ta hudu zikiru shafa'ati al-kubra wa hiya al-maqam al-mahmud bayani akan ceto mafi girma shine al-maqam al-mahmud matsayi abin yabo wanda za a ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-khamisa mas'ala ta biyar صفة ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد صفر أبن من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم زي نتشيوا بازي فارين تيتوبا رنتاشن القيامة سيادي ياي سجدا فإذا أذن له شفع إن أنباش إذني سيئي تيتو السادسة مسألة تشيدا من أسعد الناس بها تكي متاني ويابو تنشنتن تيتو من زن الله sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya mutu akan la ilaha illallah Allah ka samu a cikin su asabi'a mas'ala ta bakwai annaha la takunu liman ashraka billah duk wanda ya shirka ma Allah ya mutu yana shirka ba zai samu ceton Allah ba ba zai samu ceton manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama asamina mas'ala ta takwas bayanu haqiqatiha bayani akan haqiqanin ceto to bayani akan abin da ya shafi ceto yana buƙatar bayani mai faɗi sai dai za mu jinkirta bayanin insha Allah har sai Allah ya kai mu darasi na gaba mun karanta babi na gaba wanda yana da alaka da shi in mun gama babin gaba ɗaya sai mu haɗa duka mu yi bayani tsayayyen bayani akan abin da ya shafi ceto da hukunce-hukuncen sa'arin tashin alkiyama insha Allah Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته